بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren 24 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1427 daidai da uku ga watan march shekara ta 2006 muna kar 23 ga watan march shekara ta 2006 muna karatun littafin al-aqidatu al-wasatiyya ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah ya gafarta mishi a inda malam ya ce ya rubuta wannan littafi ne don ya bayyana tsabar aƙida ta ahlus sunna wal jama'a waɗanda su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu ya basu kuma suka tsaya akan aƙidar da ya rasu ya basu din malam yana ta kawo mana ayoyi waɗanda dukkan karatunmu na yau zai ƙare akan waɗannan irin ayoyi ne game da siffofin Allah maɗaukakin sarki sa'annan sai malam ya biyo baya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kuma sai zo ya fara bayanin wannan aqida a cikin tafsirin ta wato dalla dalla sai ce wa qauluhu haka nan ahli sunna sun kudirce jimillar siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda suka zo a cikin maganar shi da yake cewa fa'budhu wastabir li ibadatihi a inda yace Allah madaukakin sarki shine ubangijin sammai da ƙasa fa'budhu to sai ka bauta mishi wasabir li ibadati kuma sai ka ainihin wato daure domin ainihin ibadar shi sai ka daure akan bauta mishi din da kake Allah yake hal ta'lamu lahu samiyya shin ko ka san cewa Allah yana da takwara kana jin Allah yana da takwara ne wato Allah bai da takwara kana jin Allah yana da wani takwara ne ka san Allah yana da takwara ne Allah bai da takwara wato akwai wanda yake sunan su yayi daya da Allah babu shi yanzu kaga daga wannan aya zaka gane ma'anar takwara shine wanda suna da ma'anar sunan ta ɗaya siffa da ma'anar siffar ta ɗaya in ba haka ba akwai sunaye da yawa ana karanta su sunayen Allah ne sai kuma ka ji wasu halittu na Allah su ma ana kiransu da waɗannan sunaye kamar da na sha buga misali da kalmar kalmar al'aziz to yanzu kaga an samu al'aziz ga kuma Allah al'aziz to sai a ce Allah na da takwara kenan a ashe takwara ba wai ɗayantuwar sunan ba ba wai sunayen biyu sai ɗaya ba a sai ya zama sunayen guda biyu sun yi ɗaya ma'anar sunayen kuma guda biyu ta yi ɗaya sannan za a iya kira takwara to Allah a ƙarƙashin wannan Allah ba shi da takwara ina fatar mun gane Allah ya ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah madaukakin sarki babu wani wanda yake daidai da shi babu wani wanda yake daidai da Allah wa qawluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah yake fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah kishiyoyi idan Allah yana da abokan tarayya a wajen bauta mushi da kuke yi ko a wajen wasu siffanta shi da kuke da wasu siffofi kar ku sanya wa Allah madaukakin sarki tarayya wa antum ta'lamuna a halin kun san cewa yin haka din ba daidai bane sannan da kuma magana Allah da ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan daga cikin mutane akwai waɗanda suke kama wasu kishiyoyin Allah sai su rike su matsayin abeban bauta sai su rabu da Allah din yuhibbunahu su rinka nuna musu kauna ka hubbillahi kamar irin kaunar da ainihin ake nuna wa Allah ma'ana ta farko kenan amma wannan ma'anar ba ta fitar da abin da ake so a fitar a nan ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم sai waɗannan mutane su rinka son waɗannan kishiyoyi na Allah ka hubbin lahi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake nuna ƙauna to a ƙarƙashin wannan sai zama siffar ƙauna ɗin ta dawo ga Allah kenan kamar irin ƙauna ta Allah sai zama ƙaunar a nan siffa ce ta Allah kenan ba siffar ta su masu nuna ainihin ƙaunar ba sannan wa qauluhu da kuma zancen Allah madaukakin sarki da yake cewa wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada kace godiya ta tabbata ga Allah wanda bai taɓa riƙon ɗa ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki Allah kuma ba shi da abokin tarayya a wajen mulki da yake yi na halittu wa lam yakul lahu waliyyun kuma Allah ba shi da wani majibincin al'amari min zulli daga cikin kaskantattu wato duk sa'ad da aka danganta wilayar wani zuwa ga Allah matakar ba wilaya ce wadda Allah ya yarda da ita ba to Allah ya kore wannan wilaya sannan kuma ya nuna kaskantacciyar wilaya ce Allah ba shi da wani majibincin al'amari ko wani masoyi wanda yake son shi ko shi Allah yake son wannan ɗin daga cikin kaskantattu wa kabbirhu takbira ka girmama shi matakar girmamawa ina fatar an gane sannan yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi halittun da ke cikin sammai da halittar da ke ƙasa baki ɗaya suna tasbihi ga Allah lahul mulku mulki na Allah ne kaga siffa ta mulukiya ta tabbata ga Allah kenan wa lahul hamdu sannan godiya ta Allah ce Allah maɗaukakin sarki shi ake godewa kuma shi ma yana godewa to siffar godiya din ta tabbata gare shi kenan wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan mai iko ne akan komai yanzu an siffanta shi da kudura akan komai wa qawluhu da kuma maganar Allah da ta zuwa inda Allah yake cewa tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi albarkar wannan da ya saukar da al-furqan wato littafin da ke rabe ƙarya da gaskiya ga bawan shi to albarkar shi ta kai matuƙa ya yi wa wannan bawa nashi wa'ayin wannan littafi ne liyakuna lil'alamina nazira don ya zama mai gargaɗi ga dukkan halittun Allah madaukakin sarki wato sharaɗin ya zama mai gargaɗi ya tabbata mai gargaɗi sai ya ɗauki wa'azi wanda za a rage ƙarya da gaskiya bid'a da sunna shirka da tauhidi zalunci da adalci sannan za a kira wannan mai wa'azi ya zama nazir to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah ya sauka mishi da al-furqan littafin da ke rabe ƙarya da gaskiya zalunci da adalci ya tsaya ya fassale komai ba tare da son zuciya ba to albarkar wannan tana da yawa da ya saukar da ainihin littafi din da wannan bawan nashi yanzu yana daga cikin siffar ayyukan Allah madaukakin sarki kenan saukar da littafi ga bawan shi sannan sai ce allazi lahu mulku samawati wal ardi Allah da ya saukar da littafin shine wanda yake da mulki na sammai da ƙasa walam yattakhidh waladan kuma Allah bai taɓa rikon ɗa ba don haka waɗannan siffofi ne na Allah siffan mulki da kuma siffar tsarkakuwa daga Allah walam yakul lahu sharikun fil mulki Allah ba shi da abokin tarayya a wajen mulki wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci komai don haka faqaddarahu sai ya tsara komai din takadira matukar tsarawa to duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da siffofin nan da aka tabbatar wa Allah maɗaukakin sarki to ka'idar ita ce kai ma ahlus sunna dole ne ka tabbatar da waɗannan siffofi a yadda su wa qawluhu da maganar Allah da yake cewa mattakhadha Allahu min waladin Allah bai taɓa ɗaukar ɗan wani ya mayar nashi ba shine ma'anar ittikhaz mun yi bayani a baya kafirai suna da akida nau'i biyu ne game da danganta ɗa ga Allah akwai masu cewa Allah ya ɗauki ɗan wani ne ya mayar nashi akwai masu cewa Allah ya haihu da kanshi ne to duk wannan ba daidai ba to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa mattakhadallahu min waladin Allah bai taba daukar dan wani ya mai nashi ba wa ma kana ma'ahu min ilahi kuma babu wani Allah tare da Allah shi kadai ne babu wani tare da shi ba wanda suke gogayya idan domin kuwa in ba domin kuwa inda a ce Allah maɗaukakin sarki ya taɓa ɗaukar ɗan wani na ɗan ya mai tsaya ku gyara wurin nan malam domin kuwa domin kuwa inda Allah maɗaukakin sarki ya taɓa ɗaukar ɗan wani ya mai da shi nashi Allah ya kiyaye to da haka ta zama na ƙasa da Allah maɗaukakin sarki sannan kuma idan da a ce Allah maɗaukakin sarki ya yarda akwai wani Allah tare da shi to sai Allah yake la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da sai kowane abun bauta daga cikin su biyun sai ya janye iyakar halittar da yayi kenan to in kuwa wannan ya janye halittar da ya wannan ya janye halittar da ya to za a samu matsala misali idan da alloli guda biyu ne Allah ya tsare a ce wannan Allah shi yake halittar maza wannan shi yake halittar mata to ran da aka tabbas to za a samu rashin jituwa kenan to ran da aka samu rashin jituwa in wannan ya kwashe matan duniya gaba daya to za a samu matsala ko ba za a samu ba za a samu idan da a ce wannan allah shi yake halitta na'urorin jikin ɗan adam hardwares wannan kuma shi ke halitta software wannan ya halitta idon to amma idon ba zai gani ba sai an sa wani sinadari to wancan allah zai sanya sinadari inda haka ne to kaga da rana ɗaya wancan allah aka fusatar da shi sai makantar da duniya kenan ya bar gurugurun idanuwan da wancan halitta ko kun fahimci wannan misali ma'ana idan har akwai alloli guda biyu to na ƙasa za ta faru a cikin halittar allah madaukakin sarki don za a samu rikici sannan wala ala babuhum ala ba'dhin da kuma wasu allolin sun nemi su samu fifiko akan wasu haka ne ko ba haka ba kamar yadda yanzu kuke da tsofaffin shugaban kasashe wannan ya fito ya ce yana so ya dawo ya gyara ya tuba za a gyara ba komai abin da ya faru ya faru wannan ya ce a shi ne mai adalci wannan ya ce a shi ne wannan ya ce shi ne don haka yanzu sai zama kowanne yana isti'la'i kenan kowanne yana kokarin ya tsare sama ya take wannan kowanne to inda allolin biyu ne to da haka za a rinka samu wannan ya ce shi ne babba wannan ya ce shi ne ya fi ina fata an gane shi yasa sai ku ga masallaci sai a ce malamai ne guda biyu masu ilimi amma ba za a ce limamai biyu ba sai a ce ɗaya liman ɗaya na'ib sai ga an zauna lafiya amma an kuka ce dukkan su limamai ne to nan da nan za a yi faɗa amma duk karatun ɗaya to bin ɗayan yake sai ran da ba wancan shi wannan zai yi to kuma kenan ga haka to ina ga Allah madaukakin sarki inda abin zai tafi haka to da abin moli zai yi subhanallahi amma yasifuna Allah ya tsarkaka ma'ana ya fi ƙarfin siffanta shi da suke yi da cewa ya ɗauki ɗa ko kuma cewa alloli biyu ne ko fiye da biyu alimul ghaibi wa shahadati Allah shine masanin abin da ke ɓoye da abin da kuma ake gani a sarari fata'ala amma yushrikuna Allah ya ɗaukaku ɗaukaka shi ta fi ƙarfin irin shirkar da suke mishi suke cewa shi da wani ne ba shi kaɗai ba ne to Allah ya fi ƙarfin waɗannan duk irin ainihin abubuwa da suke danganta gare shi mahallin shahid anan shine Allah maɗaukakin sarki alimul gaibi ne wa shahada wannan siffar da aka siffanta Allah masanin gaibi ne Allah masanin abin da ke sarari ne masanin abin da ke koye ne ko to wannan siffa ta Allah wajibi ahlus sunna ya kudurce ta kudurce ta kuma a yadda take din tunda aka ce Allah shine masanin gaibi da abin da ke sarari to babu wani masanin gaibi da abin da ke sarari kenan sai shi kadai duk sanda aka yi da'awar wani ma ya san gaibi ya san abin da ke sarari to shirka ta zo cikin ainihin wato tauhidi Allah ya kiyaye sai kuma Allah ya ce fala tabribu lillahi al-amsala kar ku buga wa Allah madaukakin sarki misali ku ce Allah misalin shi kamar kaza ne ko kuma ku zo ku ne murde bauta ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kirkiro wasu abubuwa da za a bauta waɗanda ba Allah ba wurin ka danganta ainihin wato ibada zuwa gare su inna Allah ya'lamu Allah shi ke da ilimi wa antum la ta'lamuna ku ba ku da ilimi Allah ya siffanta kanshi da ilimi ilimin da halittu ba su da shi sai zama wannan ya fita daga cikin tsarin wa ma'utitun min ilmi illa qalila ma kenan ma'ana akwai nau'in ilimin da Allah yake da shi wanda halittu ma ba su da shi ko kuma an dubi yawan ilimin Allah da ilimin halittu sai a ce to halittu ma ba su da komai a cikin ilimi kenan Allah ne kadai ya kadaitu da ilimi domin dan wanda suke da shi din ma shi ya ba su sannan sai ce قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كتشي دسو وبنجدنا يا حرمت الفاشا ود تبين da wadda take a ɓoye wal isma Allah maɗaukakin sarki ubangiji na ya haramta yin zunubi yin laifi wal baghya da kuma al baghi abinda ake nufi da al baghi shine kisan kai na ta'adi dan haka sai ta'adiri bi ghairi al haqq aje a kashe wani ba tare da ya cancanta a kashe shi ba sannan wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah kuma ya haramta muku ya ana ku ku hada shi da wani domin ita shirka hada Allah da wani abu ne wanda Allah bai saukar da wata hujja akan yin shi ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna haka kuma Allah madaukakin sarki ya hana ku ku faɗi abin da ba ku ji ba ba ku gani ba ku danganta da Allah madaukakin sarki to kaɗan daga cikin siffofin da suka zo waɗanda za mu ishara zuwa gare su a cikin wannan ayar shine yana daga cikin siffa Allah maɗaukakin sarki Allah yakan haramta at-tahrim yakan haramta kaza kamar yadda yakan halatta kaza ina fatar mun gane sannan yana daga cikin siffa Allah maɗaukakin sarki daga cikin abubuwan da ya hana akwai shirka to ɗayantaka ta tabbata gare shi kenan ya fi ƙarfin ainihin a haɗa shi da wani ina fatar mun gane to bayan wannan kuma sai malam ya sake ruwan wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda su ma har wa yau ba komai suke tabbatarwa ba sai abin da waɗannan ayoyin su ma suka tabbatar waɗannan ayoyin su kuma sun zo ne don su tabbatar da daidaituwa ta Allah maɗaukakin sarki a bisan al'arshi a inda ya ce wa ƙauluhu haka kuma dole ne dukkanin ahli sunna ya ƙudurta cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu a saman al'arshi wannan aƙida ta cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu a saman al'arshi tana daga cikin aƙidojin da da ita ake gane haƙiƙanin ahlus sunna da kuma wanda yake ba ahlus sunna bane sai dai dan jabu ne domin zaka ji asha'ira da maturidiyya suna cewa su ahlus sunnati ne amma in tafiya ta tafiya ka ce Allah yana sama sai su ce a Allah yana ko ina to wannan matsalar tana daga cikin matsalar daga ita akan gane wannan ahlus sunna ne ko kuwa a can baya idan ka koma baya mun yi wasu karatuttuka waɗanda muka tabbatar da cewa a sha'ira da maturidiyya ba ahalus sunna ba ne ko misƙalar zarafin domin abin da ake nufi da sunna shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar al'ummar shi akai to a sha'ira ash'ariyanci ba su yarda da wasu siffofi na Allah ba sai su nemi su tawili to ka'ida kuma duk wanda ya zanyi ne wata siffa tawili to ba a ɗaukan shi cikin ahalus sunna akan ɗauke shi a jefa shi ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu yin ta'awili da gwargwadon irin ta'awilin da yake idan yana ƙaryata suna ya siffofin Allah maɗaukakin sarki baki ɗaya sai a ce to kaga wannan ya tabbata cewa ba mu uta zane ne in ya kasance a'a yana ainihin wato iya yarda da wasu sifat as-sam'iyya sifatul khabariyya kuma sai musun su siffofin da ke siffanta Allah yana ji Allah yana gani Allah yana da rayuwa Allah yana da kudura sai ce ya yarda da su in aka ce Allah yana da hannu ya ce a'a Allah yana da ido ya ce a'a Allah zai zo ranar alkiyama sai ce a'a sai ta kwana da kalmomin to sai ce wannan kuma ash'ari ne to duk wanda ya ɗauki waɗannan irin salo ba a saka shi cikin ahlus sunna saboda haka ko da ya ce shi ahlus sunna ne to ya tabbatar ba abin da ake nufi ahlus sunna wai a bangaren fiqh ba domin bin mazhabin malikiya ko hanabila ko shafi'iya ko ahnaf ba wannan ne abin da isa ake gane ahlus sunna ba ana gane ahlus sunna ne ba ta fiqh ba ana gane ahlus sunna ne ta aqida domin abin da ake nufi da sunna anan shine shari'a shari'a ma'ana aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudurce amma ba wai dan mutum yana bin malikiya ko yana bin hanbaliya sai a ce wai ai wannan ahlus sunna bane a'a sai in aqidar shi ta yi daidai da ta ahlus sunna din to shi kenan sai a ce ahlus sunna ne ina fatar mun gane Allah ya taimaka to yace wa qawluhu da maganar Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu a bisan al-arshi sai malai yace fi sab'ati mawada wannan irin karatun cewa Allah ya daidaitu a saman al'arshi ya zo wurare bakwai a cikin alqur'ani fi suratul a'rafi قوله أتكين سورة الأعراف مغانا الله تظن الله كتا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وبنجم كشيني الله wannan da ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sa'annan sai ya daidaitu a saman al'arshi wa qala fi surati yunus alaihi salam sannan Allah ya sake faɗi a cikin surati yunus alaihi salam إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Ubangijinku shi ne Allah wannan da ya halicci sammai da kuma ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sa'annan sai ya daidaitu akan al'arshi wa kana fi suratin ra'adi a cikin suratin ra'adi Allah yake Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah shine ya daga sammai ba tare da wani ginshiki ko dirka ko ainihin wato wani abu da ke rike ta ba wanda kuke gani sun mastawa alal arshi sa'annan sai daidaito akan al'arshi wa qala fi surati taha haka Allah ya sake faɗi a cikin suratu taha yace ar-rahmanu ala al-arshi sawa Allah mai rahama ya daidaitu a saman al'arshi wa qala fi surati al-furqan Allah ya faɗi a cikin surati al-furqan ثم استوى على العرش سأنن الله يديديتو أسمن الأرش الرحمن شي الله إن شيني من رحمة وقال في سورة آل ألف لام ميم السجدة أتكن سورة السجدة كما الله يتي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام Allah shi ne ya halicci sammai da ƙasa da halittun da ke rayuwa a tsakanin sama da ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sa'annan sai daidaitu a bisa al'arshi wa qala fi suratul hadidi a cikin suratul hadidi Allah ya ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam Allah shi ne ya daidaitu a saman al'arshi wato Allah shine ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sa'annan sai ya daidaito akan al'arshi duk waɗannan ayoyi jama'a hikimar da nake nuna muku wajen karanta littafin tun daga jiya karatun littafin sai ya ɗauki wani salo to haka ibnu taymiya ya so a gudanar da littafin shine ayoyin da ke tabbatar da siffofin Allah maɗaukakin sarki to ruwan ayoyin yake dankaji duk abin da ya zo na siffa Allah a cikin wannan aya ba tare da wani sharhi ba to shine aqida ahlus sunna shi yasa kai gani ma na ƙi wani sharhi fassara su kawai nake nake wucewa domin ne domin jimillar abin da ake so ka ɗauka a cikin misalin darasin yau na waɗannan ayoyin shine ka yadda Allah yana saman al'arshi idan ka yadda Allah yana saman al'arshi to ka samu aqidar ahlus sunna suna abin da manzon Allah yake nan ya karanta musu waɗannan ayoyi Allah ya daidaito a saman al'arshi sai suka gamsu bai tsaya ya yi ƙoƙarin ta'awili bai tsaya ƙoƙarin dogon bayani na fito da ma'anar ba balle wani ya je ya ɓata a hanya sai bar ayoyin haka me ka fahimta a cikin ayoyin nan Allah ya daidaito a saman al'arshi ko to saƙon da ake so ka fahimta kenan dan haka ni ma an kuka duba tun jiya tunda na lura uslubin da yasa ibnu taymiya yake kawo su shine so ake a bayyana aqidar ahlus sunnati wal jama'a a cikin alqur'ani shi ma don haka bai yi wa wata aya sharhi ba tunda muke karatun nan jiya babu inda ya faɗi wata magana inda ba ya ce wa qawluhu subhanahu wa qawluhu ta'ala sai yau inda ya ce wa qawluhu ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa fi sab'ati mawadi'a anan ne kawai ya wata kalma tashi ruwan ayoyin to mecece hikimar haka shine duk ayoyin nan suna ɗauke da wata siffa ta Allah wace siffa ce jiya mun ji siffar fushi to wannan siffa ce ga Allah maɗaukakin sarki to abin da yake faruwa idan ka ɗaukar wa kanka zuciya irin ta jahilai sai ka muna na siffar sai ka ce yanzu a ce Allah yana fushi sai a ce to ai gashi Allah ya ce wa ghadiballahu alai yanzu in ka zo wurin ya zaka fassara sai ka tsallake ko ka za ka ce wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da su kai ma kai irin ta tamu kenan ko kuwa za ka ce wa ghadiba Allahu alaihim sai Allah ya murna da su dan dai kaka danganta fushi da Allah zai yi kai haka ko mun fahimta jahili shi yakan suranta munin abu ne a cikin kwakwalwar shi baya ɗauka abin yadda shari'a ta ɗauke shi shine cikin hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin al'ummar da suka gabace ku an samu wani mutum da ya kashe mutane casa'in da tara sai ce yana so a nuna mishi malami da zai yi fatawa sai aka ce fadulla ala rahibin sai aka nuna mishi wani mai ibada wani mai kullum yana zaune a masallaci sallah yake yi zikiri yake yi abubuwan ibadoji yake yi rahibi ne mutabattal ya, ya, ya gudu daga komai na duniya ya koma masallaci kawai ashe turin jahili da bai san komai ba ibadar ma da ka ike yin ta to da aka zo aka tambaye shi aka rama kallahu kisan kai wannan ya mutum casa'in da tara in ya tuba Allah zai karba ku ji ba in ya tuba Allah zai karba to da ita jahili ne sai nuna na abin mutum casa'in da tara tuba a ina ai Allah ba zai yafe maka ba sam to jahili haka yake suranta abu to yanzu da ka ce ya tabbata cikin qur'ani cewa fushi yana daga cikin siffa Allah kamar yadda ya tabbata cikin qur'ani cewa rahama siffa Allah ce ya tabbata cikin alqur'ani cewa Allah shadidul buntiqa Allah yana da tsananin ukubar ramuwa wato hukunta ka punishment ya hore ka game da abin da kai duk waɗannan siffofin Allah ne ya tabbata a qur'ani wani jahilin sai ce yanzu kana cewa Allah yana fushi kenan sai a ce i ai ga dalili ai ga dalili ai ga dalili to abin da yasa na tsaya a yau daidai wannan gabar ne wannan bayani shine waɗannan matsalolin da nake tattaunawa a yanzu da kuma yadda jahilai suke suranta su to wannan shine ya ja ibnu taymiya ya rubuta littafin wa'azi ibnu taymiya yayi in an yi sallar magariba kafin isha ibnu taymiya yakan yi wa'azi in yi wa'azi za a samu kamar yadda kake gani wuraren nan namu wannan ya yarda da akidar mu ya yarda da manhajin mu ya zo jin karatu wannan kuma ya zo jin shubuha ne da ya ji an faɗi wata kalma wadda take da ma'ana guda biyu sai ya ɗauki ma'anar da zai je ya ɓata mu da ita to haka suka yi ibnu taymiya ya yi wa'azi a cikin ayoyin ya ce kun ga wannan aya tana tabbatar da Allah yana fushi wannan aya tana tabbatar da Allah yana farin ciki wannan hadisi yana tabbatar da Allah yana fushi wannan hadisi yana tabbatar da Allah yana fara'a to da aka tashi kawai sai aka je aka yi ta yadawa cikin kasashen musulmi cewa wani malami ne ba wa'azin da yake yi kawai cewa yake Allah yana fushi wa'azin shi kenan mu dinnan haka ake mana jama'a wani kasar din albani kwaya ɗaya ya taɓa ji a duniya kwaya ɗayan nan kuma sai aka yi rashin sa'a mai yiwa matsalar da baya so ce to kullum in ya sa kasa ɗin ya maimaita sai ga kamar albanin ne yake ta zuwa kullum yana ta maimaita wa'azin abu ɗaya yake wa'azin kawai saboda kullum in ya sa kasa ɗin shi abin da kawai yake ji kenan bai da kasan na biyu kwaya ɗaya ya mallaka to da an yi magana sai ce wannan da yake wa'azi akan kaza kullum abin da yake wa'azi kenan akan in ya zo wurin mu sai mu ce an wuce wannan wa'azin yau shekara goma 1995 aka yi shi bayan shi an yi kasar ya fi ɗari to amma bai samu ba sai kuma ya capitalizing sai makale akan wannan kawai shi wannan da yake ji shi kadai aka yi kuma shi ake maimaitawa kullum ko kuma bai taɓa zuwa wurin karatun ba yau ne ya zo yana zuwa sai ji an faɗi wata matsala wadda ta tayar mai da hankali yana komawa sai ya ce ai wannan kullum akan kaza yake wa'azi kamar yadda ƙurayshawa haka suke siyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an saukar da aya ta yi magana gumakansu shikenan sai su tafi sai ce to yau an zagi allolinsu to da an ce ga muhammadu can yana karanta littafin da aka saukan mai ta ce a zagi fa yake ga can zagi yake ya zauna zagin ne yake yi ce ka je ka ji ne sai ce to jiya ma ba zagi bane jiya ma zagi ne yau ma zagi ne yake yi shi yasa duk wanda yake son ya fassara da'awa sai ya ji farko da tsakiyar da'awar da ta ina fatar an gane amma in ba haka ba za ka iya fassara da'awar kawai da kasar ɗaya ne kawai kaji na fatar an gane to waɗannan da suka je suka yi wa ibnu taymiya irin wannan jita-jita suka yi ta yada labarai ai wani malami ne aka samu yana nan babu wa'azin da yake cewa yake Allah yana fushi Allah yana hallakawa Allah yana kaza da jita-jitar ta sai aka samu wani dattijo na kawo tarihin shi tun a can baya daga ƙasar wasit ta ƙasar iraki daga garin wasit da ke ƙasar iraki sai zo ya ce ala gafar da malam an je ana jita-jitar ka a garinmu an ce ka ce Allah na fushi Allah na yarda Allah yana da kaza Allah yana da kaza shine na zo in ji ko wannan maganar gaskiya ce shine ibnu taymiya ya ce to ka zauna shine muka faɗi tsakanin sallar azhar zuwa la'asar ko tsakanin sallar magariba zuwa isha ya zaunar da dattijo nan ya rubuta mai wannan littafin ya rubuta littafin ne an zaharil qalbi daka ta bahaushe daka ya rubuta littafin kafin sallar abin nan tsakanin azhar da la'asar ko la'asar zuwa magana ya rubuta littafin baki ɗaya shi to shi yasa hikimar da ka bi kenan to da ya zo kan waɗannan mas'alolin da ya san su ne sababin rubuta littafin sai ya ki sharhin komai dan ka ji abin da ke cikin ayoyin shi da ya faɗa kuma in ka ce ba haka ba dan Allah kai ka zo ka karanto wa man yaqtul mu'minan متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه كفسر من وغضب الله عليه ولعنه wanda ya kashe mumini da gangan to Allah madaukakin sarki ghadiba alaihi me ghadiba alaihi sai ka zo ka ce Allah yayi garabu akan shi eh haka muka ji dangin mu kana suna in aka zo saboda son zuciya na aka wuce sai a ce Allah yayi garabu da shi garabu eh me garabu to ba Hausa garabu wajora ne wannan faɗi ne kake nufi saboda son zuciya ka ƙi fassara kalma a kasa gane me kake nufi sai ka bar mutane a duhu kuma ku ce ba tambaya Allah ya garabu akan shi me garabu eh gaziballahu alaihi Allah ya fushi da shi wai sai ya ce shi yana ganin nauyin kalmar ya ce Allah ya yi fushi to ai dai kana da larabci aka raba kallahu to da hausa kake jin nauyin ka faɗa koko da larabcin ai da larabcin ma ka faɗa dai ka faɗa abin da ka gudar ma ka faɗa in dai kana jin larabci da ka zo karantawa ba ka ce wa gazi ballahu alaihi wa la'anahu ka faɗi wa gazi ballahu alaihi da larabci eh to dan larabcin ba yaran ku bane dan haka ba ka jin nauyin kalmar to kun ga yadda yan bid'a suke wahalar da ayoyin alqur'ani ko madadin ka karanta ka fassara su yadda suke to ina fatan kun gane hikimar to da na ba ku shawara ku je ku karantar da littafin aqidatul fahawiyya ai littafin aqidatul wasatiyya din nan haka ake karantar da littafin shi yasa waɗannan littattafai ne waɗanda ana koyan su ne bin nakali la bin nazari sai ka je wanda ya sani ya koya maka dan in ba haka ba ka zo irin waɗannan wuraren sai kai kwakyara yadda mai littafin ya tsara shi ne in aka zo waɗannan wuraren karanto ayoyin ka fassara suka wuce sai dai kai ishara mahallu shahid wuri kaza a sake karanto ta gaba ita ma mahallu shahid wuri kaza duk wani sharhi babu don da ka zo sharhin sai wani ya cafci wata kalma da ka faɗa garin sharhin to amma karanta ka fassara ar-rahmanu alal arshi sawa Allah mai rahama ya daidaito a saman al'arshi sai ka ce aya ta gaba sun mastawa alal arshi ar-rahman sannan ya daidaito akan al'arshi shine dai mai rahama sai ka faɗi haka dan da ka ga wani sharhi sai ya ce ai kai ka faɗi kaza sai ka ce a'a ayar ce na karanta na fassara da Hausa amma akramaka Allahu eh na janye tawa fassara Ar-Rahmanu 'alal arshi sawa nan na tsaya masara mana shi yazo ya fassara Ar-Rahmanu 'alal arshi sawa dole dai abin nan da kace ka janye dan ku zauna lafiya shi zai dawo ya sake ajewa sai dai ya ce amma sai ya ce a'a ai ba amma anan fa amma ta fi nawa qur'ani ai bai ce amma ba to kai ma kakka ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu a bisa al'arshi sai muka ce to haka aka karanta eh haka aka fahimta eh to a wuce to da aka kun sirrin da yasa tun jiya da muka zo kan wannan babi da ake magana sarrado ayoyi zubo ayoyi to abin da yake so ya nuna maka zunzurutun aqidar ahlus sunna da ke cikin waɗannan ayoyin in ka karanta aya ka ji an ce Allah daidaito akan al'arshi sai ka ce to wannan ya tabbatar da siffa Allah daidaito akan al'arshi mu wuce gaba in ka zaki karanta wata sai ka ce wannan aya tana tabbatar da rahama siffa Allah ce to ahli sunna sun yarda haka in ka karanto ta gaba wannan ya nuna cewa Allah madaukakin sarki zai zo ranar alkiyama siffa Allah ce mun yarda da haka sai ka wuce in aka je can inda ibnu taymiya zai daddale bayanai sai kai ma ka daddala bayanai don aka gama karantar da littafin al'aqidatul wasatiyya sai a ɗauko ar-risalatul hamawiyya al-hamawiyyatul kubra don aka karanta ar-risalatul hamawiyya sai kuma a zo a ɗauko ar-risalatul tadammuriyya wannan littafin risalatul tadammuriyya wannan ita nakalal akhirati wal ula ce akan yan bid'a duk dan bid'an duniya wannan wutar walda ce akan shi tartsatsi take yi don haka da ibn taymiya ya rubuta alhamawiyya da at-tadammuriyya daga nan ne suka kama shi suka yi mishi daurin tankila ba su sake shi ba sai da ya mutu saboda ya gama rikita su gaba ɗaya sun ga amsa babu faɗa abin ba zai yiwu ba suka ce a kama shi wannan ba yafewa to amma wani abin mamaki har yau shekaru 700 da suka wuce an kasa samun wanda zai raddi akan ar-risalatul hamawiyya da ar-risalati tadammuriyya saboda ibnu taymiya ya gama goge raini anan ya goga hancin yan bid'a a ƙasa ina fatar mun gane to haka ake in an gama karanta alwasatiyya sai a sanya hamawiyya sai a sanya tadammuriyya ko kuma a sanya tadammuriyya sannan a zo a sanya hamawiyya waɗannan littattafai baki ɗayansu ku kwantar da hankalinku in ba ku da su dukkan su muna da su akwai sharhohinsu da manya-manyan malamai suka bi suka yi babu wani abu wanda kake bukata game da waɗannan tafai sai da ya zama wani malami hamshaki cikin malaman salafiya ya zauna ya sharhanta shi ina fatar mun gane Allah ya taimake mu to jama'a kun ji wannan sannan wa qauluhu ahli sunna sun yadda da siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda suka zo a cikin magana Allah da yace ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya isa ni mai ɗaukar ranka ne kuma mai ɗaga ka ne zuwa gare ni a nan akwai siffa uluwi ga Allah maɗaukakin sarki kuma da cewa shi yana sama tunda ya ce zai ɗauki ran shi kuma zai ɗaga shi zuwa gare shi ina fatar an gane to ɗaga shi zuwa gare shi yana tabbatar da me zuwa sama yana tabbatar da samantakewar Allah maɗaukakin sarki cewa Allah yana sama sannan ya sake cewa bal rafa'ahu Allahu ilaihi a'a yahuda ƙarya suke ba su kashe shi ba kuma ba su kere shi ba wato ba su gicciye shi akan cross ba sai dai Allah ya ɗaga shi ne zuwa gare shi to wannan ya nuna Allah yana sama kenan don haka ya ɗaga annabi Isa zuwa gare shi sannan ya ce ilaihi ya sa'adul kalimu tayyibu zuwa ga Allah ne daɗaɗan zantuttuka suke hawa suke tafiya wal amalu salihu yarfa'uhu aiki nagari shi ma yana ɗaukakuwa zuwa ga Allah ga an ce yana ɗaukakuwa yana tafiya sama kenan sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sa'ad da yake ba da labari game da zantuttukan da fir'auna yake fir'auna ya gaya wa sarkin fada shi hamana ya ce ya hamanu ibnili sarhan ya kai hamana ka gina min sarhan bene la'alli ablughul asbaba wanda ta hanyar wannan bene zan bi in taka in isa zuwa ga sabubban da za su ƙarasa da ni zuwa ga sama asbab wato shi benin za a taka za a taka sannan shi benin sai kai fir'auna hanyar da zai kai zuwa ga sama ya yi me ya ce asbabar samawati sabubba hanyoyin da za su kai ni zuwa ga sammai fa aqtali a ila ilahi musa sai in je in leko ubangijin annabi musa tun da ya ce ubangijin shi a sama yake to bari kai mini bene in taka in leko wa inni la azunnuhu kadhiba ni ina zaton ƙarya ike yi yanzu wannan aya bidilalatil ishara da nunin da ke cikin aya tana nuna annabi Musa ya yi wa'azi akan Allah shi na sama ne Fir'auna sai ce bai yarda da karatun ba bai yarda a ce Allah na sama ba amma bari a gina mishi bene ya taka daga can kuma ya san hanyoyin da zai bi ya leko jama'a mun gane to yanzu an rage kenan an raba hanyar annabi Musa ita ce Allah na sama hanyar fir'auna kuma ba a yadda Allah na sama ba jama'a mun gane ta ga hadarin aqida kafirci kenan a tawasau bihi dama ko wa qawluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa a amintum man fis sama'i kun yadda wanda ke sama an yaksifa bikumul arda yana sama din sai ya kisfe kasa da ku fa idza hiya tamur sai ga ƙasa ta zo ta haɗiye ku ta hallaka ku kun yarda wanda ke sama ya kisfe ƙasa da ku ƙasar ta haɗiye ku waye ke sama Allah yan bida yanzu ka tafi sai a mala'iku ake nufi to gashi zaka ce am amintum man fi sama an yursila alaikum hasiban ko kuwa kun yarda wanda ke sama yayo muku ruwan tsakon kwami tsakuwa fa sata'lamuna kaifa nadhir in har haka ta faru to za ku san yadda sakamakon gargaɗi yake in aka kafirce mishi to yanzu in mutum ya ce ai shi bai yadda ban aka ce amintin man fi sama'i an yaksifa bikumul arda ai bai yadda Allah ne a sama ba to nan da aka ce am amintin man fi sama'i an yursila alaikum hasiban in ka ce mala'iku to mala'iku ai sai a ce an yursilu kenan nan kuma a ce an yaksifu sai ai ta'abiri da jam'i kenan to sai ta'abiri da daya daya bi ma'anar jam'i أين محل هذا من الإعراب في النحو أين هذا الإعراب شيء يا زما تاني أما ما نرجع mun yi tafsirin duk waɗannan ayoyi amma kamar yadda na gaya mana na ki maimaita wasu abubuwa ne ayoyin muke so mu ji menene abubuwan da ayoyin suka ce abin da suka ce eh shine aqidar mu ya rage kai kuma sai ka zo ka lissafo naka ayoyin da naka aqidojin amma mu ji aqidar mu mun yarda Allah a sama yake shikenan me yasa saboda waɗannan ayoyi sannan sai ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arshi wannan ayoyin kuma bayan a cikin su akwai tabbatar da samantakewar Allah to a cikin su kuma akwai ma'iyya tabbatar da ma'iyyar Allah da ake cewa Allah na tare da kai yana tare da kai da zati ko da ilimi to wannan karatun abin da zai tabbatar kenan siffa ta ma'iyya cewa Allah yana tare da bayi to da yake tare da su din yana tare da su ne da zatin shi ko kuwa da ilimin shi to bari mu je sai Allah ya ce bayan ya halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki shida sai daidaito a saman al'arshi ya alamu ma ya fil ardi yana sama din amma kuma yana sane da abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya minha kuma yana sane da abin da ke fita daga cikin ƙasa din wa ma yanzilu min sama kuma yana sane da abin da ke sauka daga ainihin wato sama wa ma ya'ruju fiha kuma yana sane da abin da ke hawa sama din wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke to kaga duk sanda dan bid'a ya tashi kafa hujja wannan aya sai datse ta sai mata gafashiyar kaza gafashiyar kaza a datsa hannu a datsa kafa a datsa kaza a datsa kaza sai a kawo tsakiyar ta kawai ko to haka suke wannan aya in haka zo sai a ce gashi Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku sai a ce ayya Allah ran karanto farkon sannan a karanta ƙarshen farkon sai da yake cewa ya daidaitu a saman al'arshi amma ya daidaitu a saman al'arshin kuma yana sane da abin da ke shiga ƙasa da wanda ke fita da wanda ke sauka daga sama da wanda yake sakkowa sai ce yana tare da ku duk inda kuke ina ma'anar haka yana tare da ku da ilimin ku don haka mai risala sai wannan fasara yake da ilimin ku amma saboda na da ilimin shi afwan da ilimin shi yana tare da ku da don haka mai risala da ya tashi sai ya ce Allah ya daidaitu a al'arshi amma yana tare da halittun shi ko ina suke da ilimin shi wato duk inda suke yana sana da su amma shi yana sama mai risala ya faɗa haka na eh yana kowane wuri da ilimin shi wato yana sana da duk abin da suke to wannan da yake nunawa sai wannan ya nuna mai risala ma aqidar shi Allah na sama to in suka zo nan gurin kuma sai su ce mai risala yayi kuskure sai mu ce ab mai risala yayi kuskure a aqida kun yadda to ai da muka ce yayi kuskure a fiqhu da ya ce in ka taso daga sujuda ta biyu faƙun kama anta sai ka miƙe kamar yadda ka taso wala tarje jalisan karka koma ka zauna kaka yi jumsatul istiraha muka ce yayi kuskure wannan magana dan ta saba ma hadisi kuka ce mai risalar ne kuskure la ilaha illallah to mu a fiqh muka ce yayi kuskure ko kuma a aqida kuka ce yayi kuskure idan cewa kuskuren ta'adi ne ta'adin waye shi kun ga ɗaya kenan sannan sai ga wani rudaddan tsoho kidimamman tsoho ya fito yana surutu yana cewa wai mai risala ya fa rubuta risala ne yana yaro ai mai risala yaro ne kuruciya ce ta kai shi ya faɗi wannan magana sai muka ce alal aini war ra'as ya shaykh al mun sallama mun yadda shekarar shi 17 sanda ya rubuta risala lallai dan shekara 17 shekara 17 haka ne ko to amma kuma al'imamu abul hassan kuma da ya rubuta al'ibana yana kusan shekaru 60 da wani abu fa eh al'imamu abul hassan al'ashari ya rubuta littafin al'ibana to an usuli diyana ya wuce shekaru 60 da wani abu a lokacin ya rubuta ta shi kuma rikicewa tsufa ce tunda wannan ƙuruciya ta kai ya ce Allah yana sama amma yana tare da bayan shi da ilimin shi ƙuruciya ce to shi kuma wannan fa abul hasan imamu ahmad kuma fa duka ya sha ya faɗa haka imamu shafi'i fa tsoron kisa ya sha ya faɗa haka imamu maliku kuma fa shi maliki cewa ce tun da shekarun shi 84 ya mutu to kaga shine wala ta'rifannahum fi lahad alqawli da zaran ka ki gaskiya sai kai ta bankar ayoyi kai ta wahalar da su kai ta bankar ayoyi kai ta neman sai ka yi musu alignment saboda me saboda tsabar su dawo su tafi tare da yadda kake so amma in ba haka ba matsala dangane da samantakewar Allah matsala ce mai sauki domin Allah ya fassale komai duk inda ka ga rikici kai ne ka kawo rikicin in ka ce aya ka zafa sai a ce karanto ta tun daga farkon ta karshen ta aya ka zafa sai a ce ai ba ma'anar ta ba kenan fassarar ka ce take karo da zahiri da haƙiƙanin ma'ana kai kai fassara fassara ce ba daidai ba kenan saboda haka ahlus sunna ku san wannan ku saka shi cikin aqida ƴaƴanku su san cewa Allah yana sama matan ku su san Allah yana sama ahlus sunna ku yaɗa wannan aqidar ita ce aqidar ahlus sunna kuma daga kan wannan aqidar ne ake gane wanda yake ahlus sunna da wanda yake ba ahlus sunna ba ina fatar an gane Allah ya tsare sai ke cewa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basirun kaga karshen ayar da nake cewa akai zuwa karshen mana yace domin Allah yana da basira yana ganin abin da kuke aikatawa amma yana sama amma yana ganin abin da kuke aikatawa na fatar an gane to wannan kuma ta tabbatar da wata siffar ta Allah madaukakin sarki ita ce daga cikin siffofin Allah akwai gani Allah yana gani wa qawluhu haka ahlus sunna sun kudurta duk abin da yazo cikin wannan aya da Allah yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum babu wata ganawa ta mutane uku sai ta zan Allah ne na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisuhum babu inda mutane shida mutane biyar za su gana sai dai zan Allah ne na shidan su wala adna min zalika haka in aka samu ƙasa da biyar mutum nawa in aka samu afwan mutum uku to ƙasa da uku in aka samu mutum biyu ma suna ganawa haka wala aksar hakan aka samu sama da shida mutum bakwai zuwa sama in suna ganawa illa huwa ma'ahum sai da ya kasance yana tare da su aina ma kanu duk inda suke summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah sannan ya ba su labarin abin da suke aikatawa a ranar alkiyama inna allaha bi kulli shay'in alimun Allah mai ilimi ne da komai ishara kenan a balaga cewa wannan kalma da ta kare da alim to da ilimin shi ne waccan tare wadda aka ce yana tare da su ina fatar mun gane sannan Allah ya ce la tahzan inna allaha ma'ana yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wa as-siddiq al-akbar wal khalifat al-a'zam ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yace kar kai fushi inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu na la tahzan na'am kar kai bakin ciki kar ka damu Allah yana tare da mu to ina ma'anar wannan tarewar tare ce Allah yana tare da su da ilimin shi amma ba wai Allah da zatin shi ya sako daga al'arshi kuma ya shiga cikin kogon hira ba ina fatar mun gane wa qawluhu da kuma magana Allah da yace innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina jin ku kuma ina ganin ku kaga ishara karar akan ji da gani shine tarewa ba wai zatiya ba sannan yace inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron shi والذين هم محسنون وأن سوني ما سكوتتاوا منين كوتتاوا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوتاوا الله كبر كان غنيش دم باك غنيش شينا غنينكا ashe wannan cewa Allah yana tare da su din tare ce ta yana sane da abin da suke ciki yana gani don haka in sun tashi yin ibadar su saka ihsani su saka kyautayi a ciki sannan ya ce wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirina Allah yana tare da masu haƙuri kana shan duka ana cewa Allah na tare da kai Allah na tare da kai ma'ana yana sane cikin ilimin shi kar ka ɗauka kana shan duka akan addinin Allah a banza Allah bai san abin da ake ba tarewa ce wai kuna tare da Allah ba sannan yake kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah so da dama akan samu karamar jama'a taron jama'a ɗan kaɗan sai su gallabi sirin jaye akan ainihin jama'a mai yawa da izinin Allah wallahu ma'as sabirina Allah yana tare da masu haƙuri to bayan waɗannan sai malam ya sake cewa wa qauluhu da maganar Allah da yake wa man asdaqu min Allah hadisa wannan kuma fasli ne da za a yi bayani dangane da cewa Allah yana magana Allah yana zance siffofi ne na Allah na fatar mun gane wa man asdaqu min Allah hadisa wa yafi Allah gaskiyar magana babu wa man asdaqu min Allah qila wa yafi Allah gaskiyar zance babu wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam yi musu bayani sa'ad da Allah ya ce ya kai Isa dan Maryam ko sa'ad da Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam cewa ya ce ko zai ce ishara ce zuwa gani yana magana وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا maganar ubangijinka ta cika da gaske da gaskiya da kuma adalci maganar Allah yana magana kenan tun daga shi har yayi maganar maganar cikakkiyar magana mai cike da gaskiya da adalci sannan wa qauluhu da maganar Allah da yace wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da Musa matukar magana saboda mu'tazila ba su yarda da cewa Allah maɗaukakin sarki yana magana ba sai suka ce a Allah baya magana don haka su ne suke cewa wanda bi yake alkur'ani magana Allah ne ya zama kafiri to shikenan sai su je in ka je ka ɗibo musu ayoyin da suke magana gashi wa kallama Allah ko wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annab Musa magana sai ya zama wannan akwai da za su bi su juya ma'anar sai ce ai ba Allah ne ya magana da Musa ba Musa ne ya magana da Allah ya ce ta shi ya ce wa kallama Allah Musa sai su ce a'a ai akwai kira'a za su yi hujja da kira'a ko da shazza ce shi yasa a cikin ilmul qira'at dole a ware babi da za a karantar da mutane qira'atu shawaz kira'at shaz kira'o'in da suke shazza ne ba dan kuma ba saboda ka aje a ɗibo abin da yake an danganta shi qur'ani ne kuma ba qur'ani ba misali malaki yawmiddin malaki yawmiddin akwai maliki akwai maliki to sai wani yazo da malaki ko maliki yawmiddin sai a ce waɗancan kira'o'i shazza ne malaki maliki wannan duk ba su tabbata ba abin da ya tabbata maliki ko maliki to shikenan sai su ce ai gashi walan ma ja'a Musa wa kallama Allah sai su ce haka za a ce wa kallama Allah Musa taklima sai zama Allah maf'ul bihi muqaddam mansub Musa fa'ilun marfu'un inda sunan Musa suna ne wanda yake maqsur ko manqus ha ina yan nahawun ne ina yan haya islamic ne ko magana mutum ta kama ku ne nahawu ma ba a yi muku na sunna mankusi ne ko makasuri musa mustafa qadi wannan ne mankusi wannan ne makasuri cikin wannan eh a samu mutum ɗaya mai rai ya amsa musa mankusi ne ko makasuri mankus waye bai yarda ba kun ji wani ya ce manqus Musa Mustafa ya ce manqus waye bai yarda ba to waye yarda to kaga kaga inda matsala take ce wanda saboda yadda aka ɗaure mutane maganar ma kun ga tsoro kuke ji saboda malaman bidiya suka tsara syllabus ɗin ko kuma malaman bidiya suna karatu da ba a tambaya don haka suna ta ɗora muku ba kwa fahimta sai ka zo ka kasa magana ko kuma kana fahimta kana tsoron kai magana jama'a mun gane wannan da kyau ko sunan Musa suna ne wanda yake baya daukar fataha karara baya daukar kasra karara baya daukar kaza saboda haka zaka iya sarrafa shi yadda ka zo zaka iya cewa maf'uli ne in ka ce maf'uli ne da ba a ga nasu ba in ka ce mansubi ne da ba a ga nasaba ba in ka ce majruri ne da ba a ga nasaba ba in ka ce marfu'i ne da ba a ga nasaba ba da suka samu wannan sai ba su damar sai suka ce in aka tashi sunan Allahu din da rufa'a ta bayyana karara suka ce kuskure ne rufa'a sai dai a ce ainihin wato wa kallama Allah Musa taklima Musa ne magana da Allah ba Allah ne magana da Musa ba sai a ce to ku dan tsaya kaɗan ga kuma wata aya bayan wannan da ta ce minhum man kallama Allah to nan kuma fa ya za a ce minhum man kallama Allah inda yake magana tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah to nan ma in suka tashi za su iya cewa minhum man kallama Allah daga cikin manzannin akwai wanda ya magana da Allah ya magana da Allah ko yaro ai yana magana da Allah in yace Allah ya isa ba ya magana da Allah ba ya ga wa Allah yin magana ba ku ga masu musun ruƙuya ba ba sa musun a yi magana da aljani amma aljani ne suke cewa aljani ne magana da mutum to su ma mu'tazila abin da suke cewa Allah ya yi magana da mutum a'a mutum da zai iya magana da Allah in ka ce ya Allah ba nika ba ka yi magana da Allah ke haka ne in ka ce aljani fita daga jikin wane ka yi magana da aljani ke amma ina ne Allah ya yi magana sai a ce gashi Allah ya ce walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu anan kana cewa wa kallamahu rabbuhu ka mutu ana hau ko an busa kaho ba za ka tashi ba baka da hujja yawa dole ya zama marfu'i walamma ja'a Musa limiqatina yayin da Musa ya zo lokacin da muka yi alkawari inda muka yi alkawari da shi wa kallamahu rabbuhu to sai ta zama wannan aya ta zama qasimatu zahar za ta karya spinal cord za ta karya lakar mutum don haka ya tabbata Allah yana magana ke to kun ga yadda 'yan bid'a suke yi su ta wahalar da mutane amma su bari a karantar da madarar alkur'ani da sunna abinda Allah ya faɗi a yadda abinda manzo Allah sai su ce to ai to ai sai ai ta kawo falsafa irin ta Yunan ta girkawa وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أو نقول كما الله يتي مكا كرايشي تجيفا dutsen tsoro gefen dama wa qarrabnahu sai muka kusanto da shi najiya dan mu gana da shi wa nadainahu muka kiraye shi kira menene alama ce ta ne ta magana sannan najiya fa ganawa alama ce ta magana don haka ya tabbata Allah yana magana wa qawluhu da kuma inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa idna da rabbuka musa abin da ya sa mala ya kawo wannan aya ya mara bayan waccan saboda ta iya yiwuwa masu ta'awilin wani sai ce ai kiran kira ne na ishara idan aka yi haka da hannu ta iya yiwuwa su tawili dan dan bid'a zai iya kaiwa koyaya dan ya rusa ma'anar da yake so sai ai kira ne na ishara kira ne na ishara sai a ce to ganawa fa ganawa ma da maganar daidai aka yi Allah bai magana ba to sai a ce to ai gashi Allah ya ce wa idna da rabbuka Musa tuna yayin da ubangijinka ya kiraye Musa yanzu nan an bada labarin kira to ga ainihin direct speech sai Allah ya bada labarin kalmar da ya amfani da ita ani itil qaumaz zalimin tafurin azzaliman mutane to wannan kalmar tafurin azzaliman mutane kiran kenan da ya mishi sai kuma ya faɗa mai wannan magana wannan ya tabbatar da ne yayi magana sannan kuma ya ce wa nadahuma rabbuhuma sai Allah Ubangijin Hawwa'u da Adam ya kira su da ya kira su ne ce alam an hakuma an tilkuma shajara ashe ban hana ku game da waccan bishiya ba to yanzu waye ya ce ashe ban hana ku ba Allah ne ya faɗa to Allah yana magana kenan wa qawluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kiraye su fa yaqulu sai ya ce karara kenan ko ma za a jabtumul mursalina wace amsa kuka bai wa manzanni na sa'ad da suka zo suka yi muku wa'azi cewa a bauta wa Allah yanzu wannan Allah ya magana ko bai magana ba sai magana to abinda nake so ka fahimta kafin a tafi da nisa ya kai dan uwa mai saurare waɗannan irin karatuttukan malaman ahli sunna ba su zo da wannan nau'in karatuttukan ba sai da yan bid'a suka kirkiro da bid'o'insu su sai malamai sai suka kawo irin wannan uslubin karatun don karka ɗauka wai haka ne manhajin ahlus sunna yake a zo a tara mutane ana karantar da su Allah na fushi Allah na kaza a duk ahlus sunna dama su ne sahabban nan kenan kakkaf sun amintu da duk abin da manzon Allah ya karantar da su a Qur'ani da hadisi to don haka sai ba a maida kun ga karantar da falalar sahabbai bai zo ba sai da aka samu yan shi'a suka fara zagin sahabbai sannan sai aka fara karantar da falalar sahabbai don haka kakab na lamunce maka a cikin da'awar dan fodiyo kakab ba za ka ji ya damu da maganar sahabbai ba falalar sahabbai wanda ya zagi sahabbai wanda ya kaza game da sahabbai babu wannan a cikin da'awar dan fodiyo me yasa babu wani tsinan ne a wancan zamani da ke zagawa annabi sahabbai don haka to wannan ba darasi bane ba darasi bane da za a zauna a yi shi domin babu wani wanda ya kirkiro wannan fitinar ko kun fahimta ashe in kuka gane asali qur'ani da hadisi ake bi ana karanta mutane dai dai dai dai amma a rinka tara waɗannan ayoyi a ce ayoyi da ke magana darajar sahabbai ayoyi da ke magana darajar ahlul baiti babu wannan darasin kakab a zamun nan da na ahlus sunna me yasa saboda ba a samu dan shi'a da zai zagi sahabbai ba dan haka ba za a ce kitabu fada'ilis sahaba ba ba a samu nasibi da zai zagi ahlul baiti mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba za a ce fadlu fatima fadlu husaini ba za a kawo wannan ba saboda me saboda dama kowa ya riga ya sani cikin jimillar karatun da aka karantar da shi Husaini yana da falala Abu Huraira na da falala Fatima na da falala Abubakar na da falala Aisha na da falala Hafsa na da falala a cikin jimillar karatun an karantar da kai haka to babu bukata a ware babi to amma da wasu suka zo suna zagin Fatima da Hassan da Husaini cewa da aliyu cewa waɗannan su ne fitinannu da suka kawo fitina suka ruɗa addini suka yi kaza suna tsine musu albarka nan da nan sai malaman musulunci su imamu ahmad bin hanbali su bukhari sai su zo sai a ce babu fada'il fatimata zahra babu fada'il al-husayn babu fadli kaza babu fadli kaza babu fi anna man sabba aisha fi anna man sabba fatima fi anna man sabba alal baiti me yasa saboda an samu waɗanda suka tado da wannan fitinar to da aka zo aka samu fitinan mu'tazilawa kuma suka ce babu wata siffa ga Allah gaba ɗaya Allah bai da siffa sai kuma malaman ahlus sunna suka ce to alƙalami bai bushe ba sai suka zo sai suka ta tattaro irin waɗannan ayoyi to ga su duk waɗannan ba siffofin Allah bane a cikin Qur'ani ko kun fahimta da aka zo aka samu wasu mutane kuma khawarija su kuma khawarija sun ce Aliyu kafiri ne subhanallah sun ce Muawiya kafiri ne subhanallah suka ce duk waɗannan kafirai ne gaba ɗaya zunguma musu ashar dan da nan sai ga malamai sun ce babu fadl muawiya wa ali radiyallahu anhuma sai ga ana ta kawo falalarsu ashe in kun fahimci wannan to za ku gane duk inda ba a samu fitintunu irin waɗannan ba to babu bukata a karantar ta irin wannan tafarkin sai kadai a karantar da mutane alkur'ani da hadisi ko kun fahimci abin da nake gaya muku ban taba tsayawa na fitar da wannan nakatar a cikin karatuttuka da muke ba sai yau don munasaba ce ta kama ma'ana ƙauyen ku ba ku da duk irin waɗannan matsaloli na jahamiya na mu'attila na kaza kaza kaza to in ka je sai ka karantar da su madarar alqur'ani da hadisi sai ka ɗauko arba'un hadis ka sa musu ka ɗauko riyadu salihin ka sa musu ka ɗauko qur'ani kana musu tafsiri a hankali duk abin da aka zo duk abin da ake bukata yana nan markaɗe a cikin alkur'ani duk abin da ake bukata yana nan a cikin hadisi to amma in wani ya bullo ya ce qur'ani ba maganar Allah ba ne dan mun Allah baya magana sai a ce wai wai wai wai sai a ce a ɗauko kitabul aswati wal huruf sai a zo sai a saka karatun wannan littafi ta ce to me zafi za a saka karatun wannan littafi sai a ce a'a ga waɗanda ake so a bayyana gaskiyar da suke son su danne kenan ko kun fahimci yadda ake da'awa jama'a me ya kai mu saka karatun littafin sarmul battar har mu saka shi a kaset wasu ne suka fito suka yi ƙarya suka ce su ahlus sunna ne amma suka ce aljanu ƙarya ne sai aka zo aka ɗibo ayoyi gashi qur'ani ya ce aljanu gaskiya ne suka ce ba a magana da aljanu aka ce a'a gashi ana yi su ma suna yi ga hadisai gashi gashi gashi gashi gashi sai daga aka karanta hadisan nan da ayoyin nan zaka gane ayya waɗannan ashe sun ɗibo wasu aƙidoji ne na mu'tazila ba su ma san aƙidar ahlus sunnan ba ashe to ashe da ba a yi wannan karatun ba fa da sai su cuci mutane da sunan su malaman ahlus sunna ne su ce kuma ƙarya ne asiri ƙarya ne aljani kuma sai a tafi haka to da aka yi maganin su fa shikenan sai lif babu karatun sarimul battar kuma da wannan za ku iya gane ba mamaki nan da shekaru ashirin in Allah ya raya mu sai ku ji kuma mun zo mun sake cewa a karanta sarimul battar sai wani ya ce ba an karantar da shi ba ayya baka san fiqhu da'awa ba ke ai in ka san fiqhu da'awa zaka san sura ɗaya takan sauka ga annabi so biyu ko so uku to ina fa'ida tunda an saukar da ita a sake saukar da ita a sake saukar da ita fa'idar haka shine sa'ad da ta sauka ta zo don ce bayanin wata ƙabiya wadda akwai a ciki sai wata ƙabiyar ta sake faruwa wadda Allah ya riga ya tattauna ta a waccan surar sai sake saukar da wannan sura cewa har wa yau bangaren sura wuri kaza shine zai maganin wannan hadisa kuma da ake ciki to don haka jama'a akwai buƙatar fa da'awa a je a koye ta kamar da ake koyon karatun qur'ani in kuka koyi qur'ani kuka koyi hadisi ba ku je kuma kun koyi fiqhu da'awa din ba fiqhu ta'amuli ma'al mukhalif fiqhu ta'amuli ma'al ulama'i in ba ku koyi waɗannan ba sai zama ga ɗimbin ilimin kuna da shi amma sai ku kasa tsare aƙidar da kuke karantarwa ta hanyar bayyana al'amuran ina fatar mun gane kuna ta yawo kuna cewa kuna karantar da alƙur'ani da hadisi wasu sun fito sun ce duk wannan ƙur'anin da kuke karantarwa da wannan hadisin da kuke karantarwa duk sahabban da suka rawaito sun yi ridda sai aka bincika duk wannan ƙur'anin da kuke karantarwa kakaf da hadisin babu wani cikin sahabban da suka yarda cewa musulmi ne wanda ya ruwaito wannan qur'anin ko hadisi sai zama kuna ta karantar da qur'ani da hadisi wasu kuma suna ƙaryata ku ta karkashin ƙasa ba ku gane ba kenan to kuka ce a ba ruwanmu da tsoro za mu ci gaba da karantar da qur'ani da hadisi a to kana yawo fa kana talla kana cewa jama'a ga atamfofi ga atamfofi wani kuma yana cewa kaya ne aka sato jama'a kayan sata ne kayan sata ne ta bayan ka sai ka yi kana talla bai siya ba ba wanda zai siya an fahimci wannan da kyau to ashe dole in ka zo tallan ka sai ka canza ka ce ga atamfofi jama'a na halal ne ba na sata ba sai a ce a me ya kawo wannan sai a ce saboda wani shedani ne da ke baya ko kun fahimci yadda ake da'awa jama'a saboda haka za ku ga sai a ga mun karanta littafi kaza sai kuma a jimin mun sake fashi wani wurin sai wani ya dauka a'a an ma ba so ake wai ai ta karantar da littafan iri iri ba guda daya yanzu in na so zan karantar da ku aqida sai in saka muku 40 hadis 40 hadis yanzu sai in karantar da aqida a cikin shi to saboda haka jama'a ku fahimci wannan da kyau to in kun gane waɗannan misalan nawa to a irin tsarin da sahabbai suka rayu to wannan littafin na ibnu taymiya da babu fa'idar a karantar da shi kenan ko kun fahimta da abin da za a karanta shi ne a karantar da madarar alkur'ani da hadisi to amma da aka samu waɗancan fa to sai aka samu suna irin waɗannan malaman to da wannan nake yin wannan bayanin ku malamai masu da'awa da ɗaliban ilimi duk inda kuka je za ku saka da'awarku to ku karantar da madarar alkur'ani da hadisi ba ruwanku da kowa to in wani ya zo ya tunkuɗo wata matsala to sai a samu wani littafi wanda ya maganin wannan matsalar sai a karantar da shi shi yasa kuka ga na saka karatun littafin aqidatu tahawiyya kusan duk arewacin Najeriya yanzu na mamaye nan garin ina zuwa wata nan bayan wata nan bayan wata biyu nan bayan kaza nan bayan kaza abu kaburat kalimatu takhruju min afwahihi abin yayi wa yan bid'a zafi yanzu dan ana jin ranje gombe sai a dina a birnin Kebbi aqidatu tahawiyya a ce a ta ina yaji saboda mai saboda littafin kwaran kwatsa ce mai fasa kwanya ga yan bid'a daga yan ɗariƙu da yan shi'a ba su san littafin to amma akwai fa'idar ba a karantar da aqidatu tahawiyya babu saboda mai littafin aqidatu tahawiyya ai ba ayoyi bane ba hadisai bane jimillar aqidar ce ya narke ta kawai yake faɗi to amma yin hakan din kuma sai zan yana ƙaryata irin abubuwan da suke faɗi to kun fahimci wannan matsalar da kyau jama'a to ku san cewa haka ake da'awa to shine sirrin da ibnu taymiya ya rubuta wannan littafin mu ƙara komawa wani dattijo ne ya zo ya ce mana an je an ce ka ce kaza ka ce kaza da da ibnu taymiya ya karantar a cikin karatun shi ne na faɗa muku fa ba zuwa ya ce yau akwai darasi akan Allah na fushi a cikin karatu ne kawai ya faɗi sai aka ce ai ibnu taymiya yanzu wa'azin da yake kenan kun ga dalilin kenan yayi sallah magariba ya miƙe yana wa'azi sai ya ce babu kyau sanya kayan kafirai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum shikenan sai wani yana ta kunkuni ai ibnu taymiya yanzu irin wa'azin da yake kenan zai tayar da fitina tsakanin musulmi da kiristoci kaza kaza kaza kaza sai ibnu taymiya sai ya rubuta wannan littafin nashi اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كل سر ربط littafin shi ma. ba wai haka siddan ne kawai ya ci gurasa da zuma ya koshi kawai yake bari ya rubuta ittida usratul mustaqim ba a'a munasaba ce ta kama a shek abubakar mahmud guni zunzurutun aqida yake karantarwa qur'ani da hadisi bai taɓa rubuta wani littafi na aqida ba amma da aka tashi ana damfara da sunan zikirori ana damfara da tsafi ana ƙarerayi ana abubuwa waɗanda yake ba musulunci ba da sunan musulunci da sunan zikiri da sunan tarbiyya da sunan ƙaunar manzon Allah sai rubuta littafi al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a saboda me saboda an zo wani hali da aka buƙaci haka in ba don wannan halin da aka zo ba sai ci gaba da karantar da madarar alkur'ani da hadisi ne zalla a wuce to haka ake da'awa jama'a shi yasa ku je ku koyi da'awa bayan kun koyi karatu duk karatunka ka yi digiri ka yi digirgir ka dingire ka zama farfesa a cikin ilimi duk abin da za ka zama wannan ka gama karatu kenan ka samu certificate sai kuma ka je ka koyi ya ake da'awa din to in ka koyi da'awa din to shine za ka iya nazzama da'awarka a haka sai ku ji wani littafin mun fara shi sai ku ji kasar goma kadai za ne sai a ce an tsaye da littafin ya isa mu mun san abin da muke nufi kuma su waɗanda aka yi don su sun san an yi don su ina fatar kun gane yawwa Allah ya taimake mu to shine sai yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa wa in ahadun kuma yawa Allah madaukakin sarki yake cewa wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka idan wani daga cikin mushrikai ya nemi alfarmarka yace ka saka shi cikin alfarma zai zo masallacin ku ya ji wa'azi ko ka taimake shi zai zo makarantar ku ya ji karatu ko zai zo garin ku ya ji wa'azi gashi kuma ba musulmi ba sai Allah yace fa ajirhu sai kai mai wannan alfarmar ka taho da shi wannan umarni ne wanda yake nuna maslaha in kaga akwai bukatar haka din in kuwa dan leƙen asiri ne ba karatun yake so ya ji ba in ka gano haka to wannan kam amma in kaga akwai bukatar haka to sai ka saka shi cikin wannan alfarma ka zo da shi ya zauna hatta yasma a kalamallahi har sai ya ji maganar Allah me maganar Allah alqur'ani Allah yana magana kenan sannan Allah ya ce wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah Allah ya ce kuna tsammanin Yahudawa za su yarda da ku ne bayan wasunsu suna jin zancen Allah summa yuharrifunahu sannan su koma su karkatar da wannan zance na Allah min ba'di ma aqaluhu bayan sun ji sun fahimta wa hum ya'lamuna suna sanin cewa kuma haka ba daidai bane amma kuma su yi kuma za ku yi rai da su yanzu wannan ya nuna Allah yana da magana yana magana wadda har Yahuda in suka ji sai su karkatar da ita an gane wannan da kyau ko ra'ina su ce ra'ina ko makamantan haka ya ayyuha allazina amanu la taqulu ra'ina saboda in sun zo su sai su canza sai su ce ra'ina ko ra'una haka su ji magana Allah sai su karkata ta sannan yuriduna an yubaddilu kalam Allah nufi suke su sauya maganar Allah Allah yana da magana kenan dan hanga shi suna son su sauya ta ko kul ka ce da su lan tattabi'una ahir ba za mu yarda ku bi mu ba kazalikum qala Allah min qabl irin ku Allah ya faɗi a baya Allah ya faɗi magana akai irin ku a baya Allah ya magana sannan watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta musu abin da aka yi maka wahayi na daga littafin ubangijinka la mubaddila li kalimatihi babu wanda ya isa canza kalmomin Allah kalmomi ba su suke haɗuwa su zama jumla ba zama magana haka abin yake wa qawluhu da kuma magana Allah da Allah yace inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifuna lalle wannan alqur'ani yana bada labari ga kabilar bani isra'ila mafi yawancin abubuwan da suke sabani akai to yana bada labari yaqussu daga kissa to ya kusu yana ba da labari ba magana ce ba daga haka ake samun labari ba sannan Allah yake wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne muka saukar da shi mai albarka sannan Allah yake law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah Allah yake wannan alqur'ani da a ce dutse muka saukarwa da shi da ka ga dutsen nan ya kaskantar da kai wato da ya yi laushi ya daddatse saboda tsoron Allah duk wannan yana nuna menene maganar Allah ne sannan Allah ya ce wa iza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil idan muka sauya wata aya muka kawo wata madadinta Allah madaukakin sarki shi ya fi kowa sanin abin da yake saukarwa kalu sai ka ji kafirai sun ce innama anta muftarin ai kirkirowa kake yi Allah yake bal aktsaruhum la ya'lamuna mafi yawancin su ba su da ilimi jahilai ne shi yasa wannan maganar jahilai ce kaka damu da su qul fada musu nazzalahu ruhul qudusi ai ubangijin wato nazzalahu ruhul qudusi rai mai tsarki shine mala'ika jibril shine ya saukar da shi min rabbika daga wurin ubangijinka bil haqqi ya saukar da alqur'ani da gaskiya ne li sabbita allazina amanu ba dan kuma ba don ya tabbatar da waɗanda suka yarda da Allah wa hudan shi alqur'ani shari'a ce wa bushra kuma alqur'ani albushir ce lil muslimi da musulmi waɗanda suka sallama wa Allah wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar Allah yake hakurtar da manzon shi yace haƙiƙa muna sana da cewa su kafirai cewa suke ai wani ne yake karantar da shi kawai jama'a ku ji yadda kafirai suke ai wani ne yake karantar da shi yo aibi ne ka samu malamin kenan kun fahimci da kafirai nan yanzu aibi ne wai manzon Allah ya samu malami to aibi ne idan kuma wani yazo yana da awa sai a ce wai karantar da shi to shi kuma nan ya ce ga wanda ke karantar da shi an ce inna ma yu'allimuhu al-bashar inna ma yu'allimuhu bashar wani mutum ne yake karantar da shi sun ce wani yaro ne a cikin kabilar Juhaina yake koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama tunda su dai sun san bai je ko ina ya koyi karatu ba to amma nan abin da nake so ka gane abin da suke so su faɗi shine ba wahayi bane wani ne ke koya mai to yayin da suke wannan zargin sai kuma ya zama suna tabbatar da annabi malami kenan ko to kaga rudani idan kuma da ya zo ya ce ba shi da wani malami nan ma kuma ya zama ne abin surutu wurin kafirai ga irin wannan na kawo muku ran da nake tarihin ne wannan littafin ibnu taymiya na ce an ce ibnu taymiya bai aure ba har ana cewa babban malamin ma da suke dogaro da shi bai yi aure ba sai na ce to a janye babban malamin da muke dogaro da shi dan babban malamin da muke dogaro da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi tara ya mutu ya bari amma sai a ce ɗaya daga cikin malaman su kawai haka za a ce ɗaya daga cikin malaman su ma ibnu taymiya bai yi aure ba sai muka ce to yanzu an aibanta ibnu taymiya da bai yi aure ba ko mun ji to amma gobe kuma suka zo suna wa'azi akan tsufanci saboda tsoron Allah sai ce Abu Huraira ma bai taba aure ba kaga anan kuma rashin aure tsada tsoron Allah ne saboda zuhudu ne tsufanci to sai nace nawawi ma ai bai taba aure ba mai riyadus salihina ya ku yan islamiya mai arba'una hadis nawawi alhadis al-awwal shi ma bai taba yin aure ba bai taba yin aure ba yana daga cikin al-ulama ul-uzzab gwagwaran malamai waɗanda Abu Hudda ya tattara ya littafi akan su irin su khatibul bagdadi duk gwagware ne ban saba aure ba to sai na ce to saboda tanaqubi me wannan maganar da zai ce ibnu taymiya bai taba aure ba wata ran kuma sai ya dubi wani sai ya ce duk da awan nan da yake fa matar shi daya dal matar shi daya yanzu kuma ta yi kadan kenan wancan bai taba yi ba an ce daya wata ran sai a ce ka gan shi nan dan igigi da shi matan shi hudu which one una dai saboda Allah dan bid'a abin da ake magana ba zai tsaya akan shi ba ibn taymiya ya taba aure ko bai taba aure ba wannan ba matsalar ka bace kana da hujjar da zaka zarge shi ya nemi matar wani baka da hujja ashe baka da wata magana akan shi bai taba aure ba to amma sai a maida wannan sai a ce ku tsaya a yi magana akan abin da ake magana akan shi to suna nan kafiran makkan shine ku tsaya a yi magana akan wahayi akai wa annabi ku da kanku kuka sa mishi aminu cewa bai taba ƙarya ba yau zai tashi ya bandara ƙarya ya ce kuma Allah ya saukar mishi inda wani ne ke karantar da shi da ya ce Allah ya saukar mishi sai ku ce eh to mun yadda tun da dai baka taba ƙarya ba ko amma sai suka ƙarya tashi a ran nan suka ce inna ma yu'allimuhu bashar wani mutum ne yake koya mai sai Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilaihi harshen wannan mutumin da suke karkatuwa zuwa gare shi suna cewa wane ke karantar da shi a ajami bagwari ne shi wannan yaron ba balarabe bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan qur'ani kuwa qur'anin da kanshi balarabe ne balarabe kuma samfarerar balarabe wanda yake bayani dalla dalla yaushe za a yi bagwari ya iya karantar da qur'ani shi yaron da ake cewa yake koyawa annabi wannan qur'ani ba balarabe ba ne shi kuma wannan ƙur'anin balarabe to yanzu duk inda aka kifa kenan ƙurashawa sun faɗi a ƙasa dan in ya tabbata a yadda suke cewa mutum ne ke koyar da shi yanzu ku larabawa da ke alfahari da larabci wanda a cikin ku aka samu zuhairu ibnu abi sulma kun yadda zai yiwu a samu wani bagari ya tsarawa wani wanda bai taɓa karatu ba kuma shi wannan bagwarin ya koyar da wani wanda bai taba karatu ba kuma zai kure ku in har kun yarda da haka to na kasa ta tabbata gare ku kenan kaga duk inda aka kifa da su akan wannan argument din da suka jawo an kayar da su domin nan sun dauko jayayya ce wanda sun kauce daga abin da ake magana barin su ce qur'anin ƙarya ne kaza kaza sai suka ce inna ma yu'allimuhu bashar wani ne ke koyar da shi sai Allah ya ce ai wannan da kuke nufi ai ba balarabe bane kuma balarabe ya koyar da balaraban da bai karatu ba har ya zai kure ku to ashe ku ku kun tabbata ya cancanta ma ku bi wannan qur'anin kenan dan fasaha shi ko mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan ayoyi duk baki ɗaya sun tabbatar mana da wata siffa ne daga cikin siffofin Allah ita ce siffar qur'ani maganar Allah ce kuma Allah yana magana sanda ya so yadda ya so a inda ya so ya yi kuma da wanda ya so yadda ya so ya yi ta da larabci ya yi ta da yaren da ya so kawai da musa ya yi ta da yaren da ya so kawai da isa a inda ya so ko a makka ko a filistinu ko a misra ko a filifina sannan kuma ya saukarwa wanda ya so saukarwa muhammad ya ƙi saukarwa da abu jahal ina fatar mun gane to waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da karatun ainihin wato wannan mako insha Allah za mu saurara anan insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk